العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin Jami'ul Ulumi wal Hikam da muna nan cikin sharhin hadisi na goma sha tara a fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ihfazillaha yahfazuka zuwa ƙarshen sa mana kiyayi Allah wa fi riwayatin amamaka wato tajidhu amamaka ka kiyayi Allah to sai ka same shi a gabanka wato sai ya wuce ma gaba manasa dai zai kasance tare da kai da taimakon da taimakonsa zai datar da kai ya daidaita ka ga yin abin da zai maka amfani duniya da lahira ma'anahu abin da hakan yake nufi shine ne anna man hafiza hududallah cewa duk wanda ya kiyaye iyakokin Allah wato dokokinsa hukunce-hukuncensa wara'a huquqahu kuma ya kiyaye haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala wajadallaha ma'ahu fi kulli ahwali to zai samu cewa Allah yana tare da shi a cikin dukkanin al'amuransa ko yanayice-yanayicensa, aisu ta wajjaha inda duk ya fuskanta, harkokinsa duka da na addinin da na rayuwar duka, ya hutuhu zai kare shi, wayan surhu kuma ya taimake shi, waya hafazuhu ya tsare shi, wai wa kuma ya datar da shi wa yusaddiduhu kuma ya daidaita shi fa inna allaha ma'as sabirin ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun la Allah ta'ala ya tabbatar ƙarshen nahali suratul nahl cewa lalle Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron sa wanda wannan din shine dai a hifs din wato tsarewar tsarewar wallazina hum muhsinuna waɗanda kuma suka zamanto su masu kyautatawa ne wanda suka zama masu takawa kuma suke kyautata aikin su to Allah yana tare da su qala qatada qatada dan da ama cikin tabi'ai malamin malamin tafsiri yace man yattaqillaha yakun ma'ahu wanda ya ji tsoron Allah wajen aikata abin da Allah ya umarce shi da kuma gudun abin da Allah ya hane shi, to Allah zai zamanto tare da shi. Wa man yakunillahu ma'ahu, to wanda kuma Allah ya zama tare da shi, wa ma'ahul fi'atul lati la tuglabu, to yana tare da ƙarfin da ba za a rinjaye shi ba. Yawwa, wal harisul lazi la yanamu. kuma yana tare da mai tsaro wanda baya barci walhadin lazi la ya dillu kuma yana tare da mai shiryarwa wanda ba zai bata ba yawa da akwai wanda zai ce zo in nuna maka hanya ko in nuna zo in koya maka abu ba da nufi ba amma saboda izanci na an adam sai ya bata hanyar shi kansa ma bitali kaga sai ya batar da kai ba da sani ba ba da niyya ba ko kuma ya nuna ka ya nusar da kai ya kuskure daidai amma shi Allah ta'ala ba haka yake ba la yadillu rabbi wa la yansa to babu shakka babban abin da mutum zai yi ya kare kansa ko kuma Allah ta'ala ya kare shi shine kiyaye dokokin Allah abin da yawa-yawan mutane suke yi wanda Allah ta'ala ya jarrabe su da dukiya ko wani mulki da wani matsayi na rungumar waɗansu abubuwa wajen neman kariya daga tsanin ta ɓangaren su ɓata ne kuran da rashin imani daga mutum ya rungumi ko dai bokaye masihirta ko waɗansu abubuwa na bidi'o'i da zai ta yi yana ganin matuƙar dai yana da wannan matsayin ko wannan dukiyar to dole sai ya yi haka in ba haka ba makiya abokan gaba za su yi galaba a kansa abokan turereniya wajen gasa za su yi galaba a kansa amma wannan ɓata ne inda za su gane su dawo kan gaskiya dukiyar tasu ko matsayin nasu su yi ƙoƙarin tafi da shi a tsarin da Allah ta'ala yake so iyakar iyawarsu su kyautata mu bayan Allah su guji cutarwa su guji sabo na kansu to in sun yi wannan su taƙaita akan tawakkali da suke da shi da kuma addu'o'i da zikiri to ba abin da zai same su sai fa wani abu da Allah ta'ala ya kaddara da zaman wanda ko ba mai tarewa ko ma mai to kuma nan ne za su samu kariyar ta gaske ne to amma wannan ya zama kamar aƙida ma a wurin mutane saboda raunin alaƙarsu da Allah ta'ala duk lamun cewa da Allah ya yi alkawarin da ya yi a littafinsa manzo Allah su ya faɗa a ire-iren waɗannan hadisan duk bai wadatar da mutane ba dole sai an yi a kama wannan a kama wancan amma abin da ke jawowa shine mutum galibi su kansu sun san ayyukansu galibi abin da suke yi ɗan rashin gaskiya ne wanda zai yi wannan tsarin da muke faɗa to shine wanda a imani da kuma takawar take cikin zuciyarsa amma wanda dama fasadi ya saka a gaba ya san ya ɓata da Allah tun da bai kiyaye Allah ba ya san ɓaruwan Allah da shi sai dai kawai da laɗifin Allah ne ma to saboda haka sai ce to tun da bai zaɓi ya biyo hanyar kiyaye Allah ba balle Allah ya kiyaye shi cikin wato girma da arziki da lumana to bari ya kama hanyar da ba ta Allah ɗin ba ya so a masa istidraji shikenan makoma kuma ya za ta zama wannan bai damu ba to wannan shine mummunan abu Allah kiyaye mu amma dai da yawa hakan suke kataba ba'du salafi ila akin lahu wani daga cikin magabata ya rubuta wani dan uwa nasa balle bane a ce dan uwa na jini dan uwa na addini ake nufi ko na jini ko ba shi ba eh amma ba'du bayan yace amma bayan wato gaisuwa da fatan alheri kenan al'adar wasiqa fa in kana Allahu ma'aka faman takhafu eh la'alla ko shi dan uwan nasa ya koka masa wani abu ne dardar da yake ciki ko wata fargaba akan wani abu to sai ke ce masa to in Allah yana tare da kai to wa kake tsoro eh wa kake tsoro ko me kake tsoro hatta tsoro da mutane suke yi da yawa kan wasu abubuwa za su zo na ƙaddara yau da gobe ko ba mutane ba to duka dai in akwai tawakkali akwai sanin cewa Allah shi ne mai komai wannan ba zai taso ba sai a barwa Allah lamarinsa ɗan adam ya abin da zai iya yawwa shikenan wa in kana alaika faman tarju in kuma Allah yana a kanka bi ma'ana Allah zai kama ka to kake tsammanin zai kare maka wani abu ko zai tare maka eh ai fa in kana lahum aka idan Allah yana tare da kai da taimakonsa da goyon bayansa da rinjayarwarsa yana tare da kai to wa zaka ji tsoro yana da iko akan komai yana da iko akan kowa kuma ya san komai yana da iko akan komai kaga in har ya so ya jibinci lamarinka to me zai gagare shi ai babu kamar yadda kuma idan ka fusata shi fushinsa ya juyo kanka kuma to wa kake tsammani zai tare ma matsafi boka wani cikin bayi wata halitta waye zai iya ja da Allah a cikin wani abu kaga ba zai yiwu ba saboda haka kenan yana bashi shawara ne cewa ya cire tsoro da wata fargaba da wato jin ɗarɗar dangane da bayi ya mayar da hankalinsa wajen wato mai da lamarinsa ga Allah, ƙarfafa imani, kyautata alaƙa ta hanyar rikon ibada sosai, kiyaye wato laifuka kada a aikata a duk kuma tuba daga abin da yake faruwa ba makawa. to sannan a sa tawakkali sosai to in kai wannan shi kenan amma dogara da wani ko jingina da wani abu da ba wannan ba to in ma an ga yana amfani eh to amfanin nan istidraji ne eh amma ƙarshe gabaki ɗaya za a rushe yawa har ya zama da ufa talibu wal matlo eh akwai da komai kasaitar kina da shi ruwa ne abin da ya ta'allaka da shi ko ba haka ba haduwa ta ke riƙe da su. Saboda haka kowace halitta tana tare da Allah, Allah na tare da ita, ta fiskar halitta da sarrafa to amma wannan tarayyar da ake nufi a nan ta musamman ce, wata kulawa ta musamman ake nufi. Hiyal mazkura ita ce wacce aka ambata fi ƙaulihi ta'ala li Musa wa Harun. Faɗin Allah ta'ala lokacin da ya faɗa wa annabi Musa da annabi Harun. Ya ce, La ta hafa innani ma'akuma asma'u wa ara da aka ce izhaba ila fir'auna innahu dagha ku tafi zuwa ga fir'auna ya wuce matsayin da ya kamata ya tsaya yayi girman kai ya wuce gona da iri ku je ku masa wa'azi ku fadakar da shi ku sanar da ya cewa shi ma bawa ne ya daina zalunci ya daina zub da jina to sai suka ce ai inna na khafu an yafruda alaina aw an yaqba muna jin tsoron kada ya wato ya mana azarbabi irin wanda ya saba yi ko ya mana ɗagawa da ce musu ina la ta hafa kada ku ji tsoro ina nima a kuma lalla ina tare da ku da tsarewa ta da wato datarwa ta asma wa ara ina jin abin da ake faɗa kuma ina ganin abin da ake aikatawa to kaga idan gani ne da ji da sani da sauransu na ƙaddara haka yanda Allah ta'ala yake jin annabi Musa yana ganinsa da Harun haka yake ganin Fir'auna ma da yanin dogarawansa masu yanka jama'a ko ba haka ba amma wannan wato cewa ina jin ku ina ganin ku na musamman ne ma'ana ina sanya taimako na da yardata da rinjayarwa ta duka da albarkata a tare da ku haka nan wa ƙauli Musa wa wa ƙauli Musa kenan wato wa ƙauli Musa da faɗin annabi Musa inna ma iya rabbi sayahdin lokacin da jama'arsa suke ce masa inna la mudrakun lalle an kusa a ritsa mu babu cewa kogi ya cika ta gaban mu bayan mu kuma ga fir'auna da dubin dubatar sojojinsa sun tunkaro mu ya za mu yi sai ce babu komai inna ma iya rabbi sai hadi lalle ubangina yana tare da ni wato inna rabbi ma iya lalle ubangina yana tare da ni sai hadin da sannu zai nusar da ni hanyar da za mu kubuta akwai da ke Allah mai iko ne akan komai sai ya daskarar da ruwan kogin kuma ya musu hanya suka fita kuma ya ɓatar da basirar fir'auna da jama'arsa ba su yi hattara ba cewa akwai wani sirri a nan wanda bai kamata su shiga ba to sai suka shiga kuma Allah ta'ala ya halakar da su to kaga ma'iyya ce ta musamman wa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da abi bakarin wa huma fil ghar haka ma tarayya ce ta musamman ta keɓewa da taimako a faɗin annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ga abubakar siddiq a lokacin suna cikin kogo kogon saur ta kudu da makka lokacin da suka fita za su yi hijira ba su yi arewa ba duk da can ɗin suke nufi saboda ɓadda sawu sai suka yi mil hudu ta kudancin makka nan kogon saur ɗin yake suka shiga kogon amma saboda tsananin nema da bincike har can mushrikai sun je tana abubakar da ya ga mushrikan a bakin kogon sai ya ce ya rasulallah yanzu da ɗayansu zai sunkuya daidai kafafuwansa ya leƙa zai gamu to shine sai ya ce masa ma zannuka bisnaini lahu salisuhuma me kake zato da mutane biyu ni da kai kenan wanda Allahu Allah salisu ma shine na ukun su bi ma'ana da taimakonsa da yadda su da kulawarsa za ta san inna Allah ma'ana kar kai bakin ciki kar ka damu Allah yana tare da mu mun yi duk abin da za mu iya to Allah ya karɓa mana saboda haka yanzu ba mu ne mu duk abin da za mu yi mun gudu mun ɓoye mun fito cikin dare mun zo mun shiga kogo iya dabara da za mu yi dai mun yi to tunda mun zo kan wannan gaba to Allah kuma dama ya yarda da mu ya lamunce mana saboda haka za mu ga abin da zai yi kuma kaga ba su gansu ba suka gama dabdala suka wuce ba su gansu ba yace fa hazihi al-ma'iyya allati fa hazihi al-ma'iyyatu al-khassa taqtadi an-nasra wa ta'ida to wannan tarayyar ta musamman to tana hukumta taimako da ƙarfafawa wai abinda take nufi abinda take haifarwa ko kuma sakamakonta shine wato Allah ya baiwa mai ita ko wanda yawa ita wannan wanda ke tare da shi ɗin taimako da ƙarfafawa, walhibza wal i'anata da tsarewa da taimakawa, wiki lafil ma'iyyatil amma saɓanin tarayya ta gama gari, almazkura fi ƙaulihi ta'ala a bar ambatawa wato wacce aka ambata cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابئهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بزي زمن تو أن يغانا وتمتاني أكبا mutum uku su zauna suna tattaunawa a tsakaninsu cikin sirri sun gefance sun nesanci kowa daga su sai su to face shi ne na hudunsu yawwa don makircin da suke kullawa kaga wannan wato in masu kulla makirci ne ba tare da su ma'iyya hasa amma dai ma'iyya ta kudura da tadbiri da tasrifi yana tare da su shine na hudun su wala hamsatin ko mutum biyar su zauna suna ganawa illa wa sadisun sai ya zama shine na shidan su wala adna min zalika ko abin da ya gaza hakan abin da ya gaza ukun ko mutum biyu ne suka wala aksar ko abin da ya fi haka abin da ya fi shidan komai yawan talikan masu gana illa huwa ma'ahum aina ma kanu face yana tare da su duk inda suke duk inda suke yana nan tare da su eh manzannin sama masu aiki da umarnin sama suna riskar mutum duk inda yake aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada da inda ba kasance mutuwa mala'ikan mutuwa zai riske ku zai cin muku ko da kuna cikin waɗansu manya-manyan gine-gine waɗanda aka inganta aka ɗaukaka. To wannan ana nufin tarayya irin ta ƙaddara da iko da sarrafawa, wanda da kafirai da mumine duka bai ɗaya ne. Makauli da faɗin Allah ta'ala ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم أهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول منافقai kenan suna ƙoƙarin ɓoye nifaƙarsu duk yadda za su yi kada a gane cewa imanin nasu na ƙarya ne ko musuluncin nasu na ƙarya ne suna ta ɓoye wa mutane shi abin mamaki shi mai riya don mutanen yake amma kuma baya son a gane don mutanen yake yi wato ma'ana baya son a gane wai riyar yake nufi mutum ba zai zo ya ce kar ku gaba ina ta kumajin yin kaza ni kawai a yaba nake so suna nake nema ba wanda zai faɗi haka amma kuma hakan zai zama yana nufi a ransa to haka munafikan su ma suna ɓoye nifaƙar su cewa suna ɓoye kafircin su suna bayyana imani to kaga suna ɓoye wa mutane makircin nasu nifaƙar da suke kar a gane amma wala yasafuna min Allah ba sa ainihin wato jin tsoron Allah ya gansu suna yi ko ba haka ba ashe Allah ba za a ɓoye masa ba ko yawa to amma abin da ake nufi inda inda yawa inda a ce suna da imani sahihi kafin su duba ko su kyamaci ko su guji ganin mutane game da laifi da suke yi da kafirci ko shirka ko makirci a ɓoye kan mutane su ji tsoron ganin mutane da tsinkayen mutane sai su duba janibin Allah ko ba haka ba wanda shi ke da iko a kansu shi ke da tasarrufi kuma da sakamako a kansu to amma kasancewar su janibin Allah ba ruwansu da shi saboda haka ba sa son mutane su gane cewa wato su kafirai ne a ɓoye amma ba ruwansu Allah ya gansu ɗin eh a in sun zo masallaci sun je inda ake ibada kaga su na Allah ne in sun gefance kuma ba wani musulmi da zai gansu ba wani wanda suke ɗarɗar kada ya su fallasa ya gansu ba zai gansu ba to sai gansu kawai suna faɗi tashi da yahuda ba sa tsoron komai ba sa tsoron Allah ya gansu a haka to kaga wannan alama ce ta gaba ɗaya zukatansu a mace suke ta janibin Allah eh farradu fi jambillah eh sun yi sakaci game da lamarin ubangiji ita ma huwa ma hum yubayyituna ma la yarda min alqawl alhali Allah yana tare da su tarayya ta gama gari ta saninsa da wato abin nan sarrafawarsa yayin da suke kitsa suke shirya abin da bai yarda da shi ba cikin dare na magana yayin da suke kwana ko suke ainihin ƙulla makirci cikin duhun dare abin da Allah bai yarda da shi ba sun je sun ɓoye wa mutane wani bai sani ba ba sa yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya sani ba sa san Allah ne ya sanar da shi ba sa yadda sabai su sani to amma in sun kebe sai su je su zauna da Yahudawa eh shedanun su su magana da su to wannan ma ma'iyyar ma'iyya ce amma wa inna hadhihi al-ma'iyyata taqtadi ilmahu wa ittila'ahu wa muraqabatahu li amalihim wannan tarayyar tana nufin yawa tana nufin sanin Allah ta'ala da tsinkayensa, wa maraƙabatahu da saka idansa a kansu, ila malim ga ayyukansu. To, fahiyya muktadiyatun li takwifil ibadi minin, to kuma tana nufin ko tana nema, iktida wani lokaci yana da ma'ana a ɗalab nema, ko kuma hukumce ɗin da yanayin sakamako. Wato, fahiyya muktadiya, wato, ma'iyyar tana wato neman ko tana hukumta lalle a ji bayi su ji tsoronsa tunda ai wanda dai ya san cewa Allah yana ganin sa yana jin sa yana saka ido a kansa babu makawa ba yadda za a boya ba yadda za a boye ma Allah wannan to kaga mutum in wato yana da imani sai to sai ji tsoron Allah sosai da sosai to wal ma'iyatul ula taktadi hifzal abdi wa hiyadatahu wa nasruhu Ma'iyya ta farko kuma wanda sai da mai ita ya zama mai tsoron Allah ɗin tukuna, dama janibin sanin Allah yana sake da ido a kansa ya riga ya masa tasiri saboda haka har ma ya ce yana kiyaye dokokin Allah, to har wannan ma'iyyar da ya samu bitari ko sakamakon abin da ya yi na kyautata aiki to har ya janyo wato hifzal abdi tsare bawa wahi ya ɗata da kare shi wa nasarar taimakonsu. ومن حفظ الله wanda da ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah wa ra'a huquqahu wato ya kiyaye ya kula da haƙoƙin Allah wajadahu amamahu to zai same shi a gaba gare shi yana ainihin wato jagorantarsa yana nusar da shi wato jawo yana daura da shi gaban nasa da ake nufi ala kulli halin ta kowane hali yana tare da shi fasta a nasabihi sai ya ɗebe kewa da shi ma'ana sai mutum ya ji hankalinsa yana kwantawa yayin da yake kan aikin da'a yayin da yake dogaro da Allah yayin da yake roƙon Allah da sauran makamantan wasaghna bihi an khalqi sai wadatu da shi a barin halittarsa ma'ana duk wani abu da bai cancanta a nemi wani a neme shi ba ko wato a fuskantar da shi zuwa ga wani ba ba Allah ba cikin abubuwa na tasarifin ubangiji to ba zai fuskantar da shi ga kowa ba sai Allah in ka ga ya waiwaici wani to sai a iya abin da Allah ya shar'anta na wato da'ira taimakekeniya a kudurar 'yan adam ta'awun da suke yi amma duk wani abu da zai nema to Allah kaɗai ne zai nema a wurinsa ba zai tawassuli da wani irin abin da mashirikai suke yi a shuraka ɗinsu ba suna neman wani abu ko suna dogara da shi zai wadatu da shi a barin halittarsa komai sai ya zama a wurin Allah yake nema har ma ka ga mutum ya zo abubuwan ma da sana ɗan adam yana da yana iya zama sababi to amma saboda yanda Allah ta'ala ya wadata zuciyarsa da dogaro da kuma wadata zuciya Allah ya wadatar da shi akan dogaron baya ma sauraron mutane to shine sai ya ɗebe kewa da shi sai ya wadatu da shi a barin talibansu kama fil hadisi kama fil hadisi afdalul imani an ya'lama al-abdu anna Allah ma'ahu haythu kana mabibitin imani shine bawa ya san cewa Allah yana tare da shi a duk inda yake waƙar sabaka wannan ya gabata wato a duk inda mutum yake ya san yana tare da Allah wato duk wanda ya imani Allah yana nan kuma shine ma'alici mai sarrafa halittu yana da tauhidur rububiyya a jumlace yana da wannan to amma yaqinin ake nema ko ba haka ba yaƙinin da zai sa ba za a rafkana da wannan ɗin ba yaƙinin da zai sa mutum ya ji lallai wato kamar yadda ya zo a hadisi ma'anar ihsani an tabi da Allah ka annaka tarahu fa lam takun tarahu fa annahu yaraka bawa dai ya san shi ba zai ga Allah ba amma yana da yaƙinin wato da da imkaniya zai gan shi saboda yadda ya tabbatar da haƙiƙanin yana nan to kaga in mutum yana da halarto da cewa Allah yana kallonsa, to zai guji saba masa ko kuma ya ƙiyar sauƙi haƙoƙinsa na wajibi da abin da ya kama da haka. Duk mutum ya zama wannan, to kaga sai ya zama yana da dogarin da ke kula da shi, yawa daga cikin zuciyarsa yana da abin da ake kira alwazi'ul imani. Yawa alwazi'ul imani wani abu da ke iza mutum ko kuma yake kimsawa mutum, mai tsoron Allah ko kuma kiyayewa a kan sha'anin Allah daga zuciyarsa, kamma a masa wa'azi wa yana makansa wa'azi, sai wa'azin masu wa'azi ya yi masa tasiri har a wato zuciyarsa ta riga ta kama hanya. Waru ya an bunan alhammal, an ruwato daga wani bawan Allah wai shi bunan alhammal, wato sana'arsa shine ɗaukar kayan jama'a dako. shine hammal wato mutanen da suke dako da raƙumansu kuma da kansu misali da su ake kira hammalun hammal to za ka tarar da bayan Allah na gari da yawa da tarihinsu ya shahara suna da sana'o'i ƙanana wanda suka dogara da wannan wajen neman arzikinsu na halal amma su yi ta bautar Allah su zama bayan Allah masu babbar daraja sai ga kankanta sana'a su bata sauke daraja su ba a wurin Allah wanda wannan ba wani komai bane a wurin Allah yace annahu da dakhala albarriyata wahdahu ala tariqi tabuka cewa ya shiga sahara shi kadai akan hanyar tabuka fasau hasha sai wato ya ji kewa fatafa bihi ya tafi sai wani mai kira ya kira shi wato muryar kawai ya ji amma dai bai san wane ne masa magana ba lima tastawhishu me yasa kake jin kewa alaysa habibuka ma'aka shin masoyinka baya tare da kai ne shine Allah subhanahu wata'ala wato wani madadi ne taimako ne na daga Allah tayu wani mala'ika ne Allah ya sa ya faɗakar da shi saboda matsayinsa na alaƙa da Ubangiji ya kai a masa hakan don ya ƙarfafe shi cewa ya dogara da Allah ya ci gaba da abin da yake a kai na ɗa'a da addu'o'insa yana cikin hirri na Ubangiji. Duk da wannan ba yana nufin mutum ya shiga cikin abin da zai iya zama kasada a rayuwarsa ba, shiga daji ba guzuri ko kuma a mutum shi kaɗai inda ya kamata a samu ayari masu raka juna. Kamar lokaci yana iya faruwa wani dalili, sababi ya auku wani ma sai ya yi ɓatan kai, ya rabu da ayarin, ko ba haka ba, ɓatan kai sun yi gabas shi kuma ya yi ɓatan kai ya yi yamma, ya ɗauka nan ne gabas. Kaga zo sai a samu tazara, lalla kuma ya dawo daidai ɗinsa sai ya sami kansa ashe ba daidai yake ba. To kaga a nan ba shi ya sako kansa wannan yanayi ba. to irin wannan sai mutum ya ta addu'a kuma ya ƙarfafi dogaronsa da Allah kuma Allah ta'ala sai ya tsare ba masa da mashi'arsa waƙila liba'adihim an faɗa ma wani cikin irinsu ala tastawhishi wa hadaka ba za ka ji kewa ba kana zaune kai kaɗai faƙala sai ya ce kai fa astauhishu ya zan samu kewa wa huwa ya ƙulu alhali yana cewa ana jalisu man zakarani ni ni ne abokin zaman wanda yake ambatona ko yake tunawa da ni wato hadisul qudusi ne wai ma'ana Allah ta'ala yana tare da wanda dai ya ambace ni ya ambace shi ko ba haka ba yawa to idan mutum yana ambatan Allah yana zikiri ko yana tuna Allah da tunaninsa to ba zai ji kewa ba har ma sai ya ji daɗi a ransa ya ji ɗaya kewa har ma baya son wani ya zo ya masa hayaniya mai karatun alkur'ani ko mai zikiri addu'o'i ko kuma wanda yake dai nazarin wani ilimi to kaga duka ai wani nau'i ne ko ɓangare ne dai na ambaton Allah ko tunawa da shi to yana samun ɗebe kewa ko da shi kaɗai ne wani lokaci ma da gayya zai keɓe kan nasa saboda yanzu ya keɓanta da Allah ko ambaton Allah shi ne yake buƙata kuma shi ya masa daɗi ya kwanta masa a rai fiye da ya je ya zauna ana hira da mutane yana hira da wani wannan shine kewa a gurinsa shi dan yana ganin ɓata lokaci ne to wanda imaninsa da kula da addininsa ya kai ga hakan to lalle zai ji wannan zai san wannan lokacin da yake keɓe yana ambatan Allah yana abin da yake da alaƙa da ambatan Allah to sai ya ji cewa baya tare da kewa wakila da akhara an faɗa ma wani cikin irinsu naraka wa hadaka muna ganin ka kai kaɗai kake zaune yaya haka faƙala sai ce man yakunillahu ma'ahu kaifa yakunu wahdahu wanda ya zama Allah yana tare da shi ya zai zama shi kaɗai yayin da mutum ya zauna misali yana zikiri subhanallah sarki ya tabbata ga Allah alhamdulillah godiya za ta daga Allah la ilaha illallah ba mai cancanta bauta sai Allah Allahu akbar Allah ne mai girma la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai abin da Allah yayi to kaga irin wannan mutum yana tuna shi a ransa to lalle zuciyarsa ba za ta wafinta ba balle ta yi kewa kuma wani waswasi mai muni zai koro a barinsa yawwa amma in mutum yana faɗa ne zuciyarsa tana gafale saboda yawan aikin sabo ko rashin halarto da zuciyar a abin da ake faɗa to wannan sai ta faɗa amma babu ta'asiri wakila li akhar an faɗa ma wani kuma cikin irin wannan salihan amma ma aka mu'nisun yace kai kake zaune haka baka da mai ɗebe maka kewa ne Kala sai ce bala ya ce ina da shi mana. Kila lahu ainihu aka ce masa ina yake. Kala ya ce amami ya ce gabana wa ma'i da tare da ni wa kalfi da bayana wa an yamini wa an shimali wa foki. Da ta dama da ni da ta haguna da ta bisana. Wata abin da yake nufi dai ba halitta ba ne Allah yake nufi. Yawwa, ina tare da wanda ta ko'ina zan tuna yana nan yana tare da ni mana shi nake tunani ya tsare ni ta gabana ko ta bayana ko ta dama ko ta hagu ko ta ina ma to kaga ba na da kewa babu shakka waɗanda suke da yakza abinda abu isma'il al-harawi ke cewa al-yakza marhalatul wato manzilatul yakza a cikin wato manazilus sa'irin matakai na masu tafiya zuwa ga Allah akwai wato manzilatul yagsa wato mataki na farkawa ko faɗakar zuciya wani wanda ke da irin wannan kuma ya karfi tare da shi jin wannan ke raza na mutum da yawa daidai da shi an amsa yake wa kana shibliyu yunshi da daga irin abubuwan da ya yi na waƙoƙi iza na hannu adlajina wa anti amamana wa anti da kasara ne ba wa anta ba wa anti iza na hannu adlajina wa anti amamana kafali matsayana bi zikiraki hadiya yana magana ne kan wata masoyiyarsa kasan al'amarin jahiliya ko kuma al'amarin adibai ko da ma bayan zuwan musulunci ɗin waɗanda suka fitinu da cutar bege yana abin da aka samu a wani wai shi qaisumnul mulawwa majnunu laila irin su kusairu izza da makamantansu wanda ya taliki akan littafin shi kusair ɗin kasida ce ta kai baiti sama da ɗari biyar kusan dubu ɗaya haka ya ce ya ga irin wa'annan da suka yi asidu irin waɗannan sama da arba'in waɗanda kowannensu wannan begin ne ya kama shi irin wannan to suna da baikoki irin waɗannan da za su bayyana gayar inda wai wannan soyayya ko begen ya kai musu yace idza nahnu adlajna yace idan muka yi tafiyar dare wa anti amamana kuma muka san cewa kina gaba da mu muka san cewa ai ba mu je inda kike ba tukuna kina gaba da sauran tafiya to kafa wato hadiyan ko kafa bi zikiraki yauwa kafa bi zikiraki tuna ki ya isa hadiyan mai jagoranci mai shiryarwa lima ɗaya na ababen hawan tuna kin ya isa ya jagoranci abubuwan hawan e, su ci gaba da tafiya wato tuna cewa kina gaba ɗin to yana zaburar da wato ababen hawanmu su ci gaba da tafiya har sai da nufin har sai an je inda yake wato ba za a gaji ba kenan to idan ya zama wani zai faɗi irin wannan akan shauƙinsa ko begensa ga wata mata wanda aka ce shi wace ma yi wannan begen a kanta ɗin ko ba a yadda ya aure ta ba babanta ya zauna ya yi makotaka da shi to sai ya ce masa ba zai ba shi ita ba kamar yadda ya faru a shi kansa kaisu ibn malawa wannan da matar da ya zaku da ita bai aure ta ba da yawa masu wannan gamuwa da shi'umin bege din ba sa samun hakan sai ka ga waliyan su matan sun hana su auren kemimi wani lokaci to, to haka to idan wani zai yi wannan to me kake tsammani wanda son Allah ya karfafa a zuciyarsa yake begen samun aljanna da matsayi madaukaki a wurin Allah na har abadin abada idan wannan ma'anar ta shiga zuciyar mutum aka ga ta fi ma'anar duk abin da wani mai bege yake ainihin da shi Allah samu dace amma duk wannan ma'anonin ba sa ko kusa ba sa ma da alaka da wanda zuciyarsa ta riga ta bushe ta daskare ta riga ta yi tsatsa da ji kawai yake kaman buɗe sauro ne ake yi shi abin da ya sani kawai kwankwadar abubuwan sha'awa kawai na duk wani abu za ka faɗa in dai ba kuɗi ne zai shigo ba in ba wani abu ne da za a ci ko a sha ba jiki ya more in ba wani abun kyale-kyalen duniya ba ruwansa ba zai riski komai ba wannan an samu kasuwatul kalbi zuciyar mutum ta daskare ta zama wani abu daban ba irin zuciyar imani ba. Yawa, eh, yawa shi, Adam abin da suke shi ne, kamar wato baitin a ma'anance yana da wani abu mai sa taushin zuciya ko ishara, shi ne abin da ke nufi, idan misali shi begensa zuwa ga wata masoyiya kawai zai kawo masa sauƙin ratsa tafiya, tafiya mai nisa, ko mai nisanta burin cimma inda masoyarsa take, to shi ko mai tafiya yana burin samun yardar Allah, kaiwa har ga aljanna ma, wata tafiya ce ba zai iya ainihin tuna gamuwa da Allah da tuna samun rahamar Allah da yardarsa menene ba zai zama mai sauƙi a gurinsa ba. Ai ganda duk da kaga muna yi, ai da ruwa da za a ga ana ta yi game da alhairai ai duka ƙarancin begen ne zuwa ga Allah da abin da ke gurinsa ko ba haka ba yawa da mutum ya fi sabo ya fi alaƙa ya fi sarƙafuwa da abin da yake gani nan tarkacen nan ɗin saboda ka komai nasa na nan ne amma da ka gaya masa ka hango rama can ka yi domin sosai ya ji wannan tafiya ta nisa shi ba ta riga ta shiga zuciyarsa ba Allah taimake mu dai. A'a, a'a, wai ai shi asalin baitin na yawa baitin na shi mutumin da ya yi, ai ga macen ya yi wa, shi kuma shibli da ya faɗa kawai ya kwatanta ne, amma shi kuma sai canja ma'anar zuwa ga wata ma'ana mai kyau. Yawwa, yawwa. yawwa ba ai ai ana haka adabi a ce ba ka ji mawaƙi ma ya ce kaza ba to ba wai asalin abin da mawaƙin yake nufi ake ake so a tabbatar ba yawwa amma dai ma'anar da ta yi kama da abin da shi mawaƙin ya faɗa ne eh to wannan kuma ana ɗaukar sa da yawa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi rafa yi kokarin sanin Allah a halin yalwa da wadata ya tafka fi shidda sai ya sanka a lokacin tsanani mutane da yawa ba sa dawo wa Allah sai larura ta matso su wani kaga yana sadaka ma to masifa ce ta same shi ko ba haka ba ya ji mabarata suna cewa sadaka maganin masifa yawa to ko ba haka ake yi ba in ma za ta zama maganin masifar ya kamata ta zama wato rigakafi ne ana ta yi ana ta yi to in ma sai ba Allah ya kaddara ta masa da sauki yawa kuma a samu mafita amma wai sai ta auku yawa ai riga kafi yafi magani ko yawa amma kace sai ka kamu wani ciwon ai kan a rabu da shi in ya riga ya kama sai an sha wahala kuma ya zan ba za a rabu da shi ba yawa yace ta'arraf ila Allah ka san Allah firraka a lokacin yalwa ya rifka fi shidda zai san ka a lokacin tsanani yani kaga manan ma ai sani ba sani ne gama gari ba ko yawa sani na musamman kuma wanda ke nufin keɓewa da kula shine kawai kamar da za a yi bayani yani annal abda yazattaqa Allah abin da yake nufi dai shine cewa bawa idan ya ji tsoron Allah wa hafiza hududahu ya tsare dokokinsa wara'a huquqahu ya kiyaye haƙoƙinsa fi hali rakhaihi a yanayin yalwa da wadata da yake da ita waka ta'arrafa bi zalika ila Allah to wannan ya wato da wannan din ya san Allah kenan ya yi kokarin sanin Allah ne yayi masa ya san Allah ne yayi masa yawa Allah ne ya hore masa kuma ya jarrabe shi ne kuma akwai abin da ake son yayi wasara bainahu wa bain rabbih ma'rifatun khassa ya zamanto tsakaninsa da ubangiji akwai sanayya ta musamman eh ai sananne ne cewa Allah madaukin sarki ya san komai da wanda ya kyautata da wanda ya munana shi ma kuma bawa in haka sani na rububiyya haka kowa kafirai ma da yawa ai sun san cewa Allah ne ke yin kaza ko ya ba su kaza to amma ba wannan sanin na gama gari ake nufi ba yawa to saboda haka fa'arafahu rabbuhu fi shidda to shi ma tunda ya san Allah sani na musamman zai ce ka alhamdulillah Allah ya bayar Allah ya kaza kace to kawo ka bayar mana saboda Allah sai ga yana nokewa aka ce wani ka Allah ya yarda fa ce Allah ya yarda an yi ta addu'a kan a samu ma an yi ta addu'a an yi ta addu'a Allah ya yarda an samu zai ce eh Allah ya yarda an samu to kaga wannan ma'arifa ce wato amma ko Allah ya da an samu to amma ina ma'arifa khassa za ta zama to abinda Allah ya bayar din kuma to a zo a yi abinda Allah yake so yawa zuciya sai daɗi a zama an yi godiya a shukur wato ada'u shukur a gode ya bayar a inda Allah yake so kuma kada ya bayar kada ya sarrafa a inda Allah baya so kaga wannan shine ya san Allah da ya bashi ba haka nan kawai dan sa ran zuciyarsa kawai aka bashi an bashi ne dan ya taimaki kansa abin Allah har ma ya taimaki wasu to to wannan ne shike da wuya to wanda ya hakan to shine ya san ubangiji ma'arifa khassa to fa arafahu rabbuhu fi shidda to sai ubangijinsa ya san da zaman sa a lokacin tsanani wa ra'alahu ta'arrufahu ilayhi fi raha kuma sai Allah ya kula masa da saninsa da ya nuna lokacin da ya samu yalwa yawwa fanajahu min ash-shada'idi bi hadhihi al-ma'rifa to sai Allah ya tsayar da shi daga ababe masu tsanani da suka auku masa wato da wannan sanayya da ya nuna tun kafin abin da ya same shi ya same shi wadi ma'rifatun khassa wannan sani ne na musamman taktadi qurbal abdi min rabbih dake tabbatar da hukuncin ko hukumta hukuncin a kusancin bawa ga ubangijinsa wa mahabbatihi lahu da sansa gare shi wai jabatin du'a'i da kuma amsa wasa ga addu'arsa wa ma'rifatul abdi li rabbih naw'ani sanin bawa ga ubangijinsa ya kasu kashe biyu ahaduhuma kashi na farko al ma'rifatul amma sani na gama gari waya ma'rifatul iqrar bihi wat tasdiqi wal iman shine sani na iqrari yarda da shi cewa yana nan da gaskatawa da kuma yarda da shi to wannan kam wazi amatul mu'minin wannan gama gari ne ga mu'minai ko ne mu'mini ya san Allah yana nan kuma ya yi imani cewa Allah yana nan shine abin bauta yana ma kuma bautar to amma wannan fa bai karasa matakin na marifa hasa ba ko ba haka mutane da yawa sukan tsayo da abubuwan na bauta na addini haka ibadoji a sha'air amma mu'amala ta musamman ta ubangi ba sa iya ba ko ba haka ba akwai wanda za ga babu sallar za su tsallake shi a jam'i ma na filfili yana yi na azumi da na sallah da na kaza da na kaza duk yana yi amma kuma bai kai ga gyara alaƙar tasa da ubangiji ko alaƙarsa da mutane gyara sulukinsa da halayensa ba abinda zai bayo irin waɗannan abubuwan yawwa to kaga mataki mataki ne wasani na biyu marifatun khasatun sani na musamman taktari mailal kalbi ila Allah bil kulliya wanda ke hukumta karkatar zuciya ba ke ɗaya zuwa ga Allah wal inqida ilai da yankewa a barin dukkan wasu abubuwa zuwa gare shi wal unsubi da ɗaya kewa da shi wadimani na tabi zikiri da kuma natsuwa da ainihin ambatansa duk sanda aka ce masa Allah ya ce ko kuma aka Allah ne ya kaddara to sai ya natsu wala ya aminu wala ya aminu da kunya da jin kunyarsa ubangiji kada ya ganshi yana sabo ko kuma ubangiji ya rasa shi a inda ya kamata ya ganshi wala haibata lahu da kuma jin tsoro anin gare shi wa hadhihi al-ma'rifatu khassa to wannan sanin na musamman hiya allati yaduru hawla al-arifun to shine masana Allah suke kewayawa zagayen wato zagayen sa shine abin da suke ta kokarin su su ga sun cin masa kama kala ba'du kama da yanda wani cikin irin su yace masakinu ali dunya miskinan yan duniya kada jo minha sun fita daga duniyar suka zauna suka yi ta da wurwuri suna ta dabdala a ciki har suka fita wa ma zaƙo aliyaba ma fi amma ba su ɗanɗani mafi daɗin abin da ke cikinta ba ƙila lausa aka ce masa wa ma huwa to menene abin ƙala sai ce ma'rifatullah azza wa jalla sanin Allah azza wa jalla kama ka san ba sani gama gari bane wanda kowa da kowa ke cewa don Allah kamun wallahi kada kamun don Allah wato ma'ana sani irin na gama gari na sanin rububiya sanin Allah cewa shine mai ni'imtarwa mai samarwa shine mai cancantar bauta kuma wanda yarda sa kaɗai ita ce yarda da kuma tsayawa akan hidima gare shi har zuciya ta tausasa sosai وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي ونمالمي أحمد بن عاصم الأنطاكي أنطاكية ونقريني أحب أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي yace ina so kada na mutu har sai na san ubangiji na wato yana nufin sani ko sanayya ta musamman yawa wale samari fatuhu al-iqrar bi amma wai sanin nasa da nake nufi ba wai yarda cewa yana nan ba ai akwai daga arna ko daga fasikai da jahilai ma da suka yadda Allah yana nan ko ba haka ba eh walakin al ma'rifata allati idza araftuhu istahiyatu min amma sanin da zai kai ni ga wato idan na san shi din to zan dinga jin kunyar in saba masa yawa wato sanin da zai kawo wa mutum muraqaba wato sani na musamman sani da zai saukar da tsoron Allah da ainihin kula da haƙƙinsa ومعرفة الله أيضا لأبده نوعان sanin Allah har yanzu ga bawansa nau'i biyu ne mun ji sanin bawa ga ubangijinsa sanin bawa ga magari wanda da mutanen kirki da mutanen banza duka sana haɗuwa a kansa shine sani irin na rububiya ko ba haka ba wannan ba shine ake nufi a nan ba ta'arraf ilallah a sani na musamman shine wanda ya sa zuciyar ta koma ga Allah duk abin da aka ce masa wannan abu komai zaka samu aka ce haramun ne ba ma shirka ba ruwansa da wani ka sa zuwa ce to ka san duniyan nan ba a samun ta wato sai an saki hanya to wai ma'ana sai an rabu da Allah sai an shirka haka suke tako yawa ko kuma an shiga wata kaba'ira an shiga wani mummunan abu ce ba ruwansa da wani to menene amfanin duniyar da zaka samu bayan Allah ya fushi da kai duniyar nawa kwana nawa zaka yi a cikin ta ka zama ka zama fasiki dan kaza dan kaza dan kaza ko ka zama mushriki ka zama kuɗi ka tara su kuma shikenan mutuwa ta zo ta shaƙe ka fiye da yadda kyanwa ke shaƙe kadangare shikenan ta yasar za ci a ɗauke a je abin ne ba shikenan ba kuɗin ka basu to mai amfanin wannan wanda ya san Allah da gaske kaka haka zai ji abin wani kuma kawai ya san Allah yana amma kuma sai ce ai ya samu wata loga to me amfanin wannan kaga saboda haka wato sani na musamman wanda zai sa a ji tsoron Allah to haka ma haka sanin ubangiji kuma Allah shi ma gaba sa nau'i biyu ne kamar da aka faɗa a baya ma'rifatun amma zamu yi da sauri insha Allah bai da wa hiya ilmuhu subhanahu bi ibadihi shine sanin Allah subhanahu wata'ala game da bayinsa wa ilahu alama asarruhu wa ma'alanuhu da tsinkayen Allah subhanahu wata'ala akan abin da suka boye da abin da suke bayyanawa kama kala kamar da Allah ya ce wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid lalle mun halicci mutum kowane mutum ake nufi jinsin mutum ne wal asr innal insana lafi khusr ko al insan jinsul insan ake nufi to haka nan ma ba wani mutum da zai fita daga wannan mun halitta jinsin mutum kuma muna sani da abin da ransa ma yake sassaƙawa a cikin zuciyarsa abin da ke zancen zucin da yake mun fi kusa da shi fiye da jijiyar da ke ainihin wuyansa wanda in ta tsinke zai mutu kamar wajaji haka to wannan kaga sani ne am kowace halitta ba ma mutum kaɗai ba duk halittu ma haka ne Allah yana sanar da su kuma yana rike da su a haka wa sannan a wata ayar ya ce هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بدون أمهاتكم shi ya fi sanin ku yayin da ya halitta ku daga ƙasa ta hanyar halitta mahaifin babanku Adam daga ƙasa haka ma yayin da kuke a cikin kuna yan tayi ajinnatun jam'u janin yan tayi fi buduni ummatikum a cikin cikunan uwayenku Allah ya san mutum tun yana ciki tun kan ya zama tun yana ɗigon mani har gudan jini har ya zama gudan tsoka tun kan nan ma ya san abin da ya rubuta zai yi to ballantana bayan ya fito yana yawo in jahilcinsa ko da shaidaninsa ya raya masa cewa Allah zai rafkana da shi wannan jahilcinsa ya yi yawa wanda yake sane da kai tun da ya tsaro ka alauhul mafuz ya jaddada ka tun da ainihin ɗigon ka ya kai kwana arba'in ma'ana watanni hudu cikin aka jaddada addarar har ka fito ka zama mutum to amma duka wannan sani ne kawai wanda yake na gama gari ma tukuna ba a zo kan na musamman din ba wasani na biyu yawa wanda shi ake magana sa'anan eh Allah ya san komai duk abin da ka gani yana faruwa idan bai zo maka yadda kake so ba wai Allah ne bai san halin ba ko bai san yadda kake ba ko kuma wasu kaga suna ma sha'arsu kaga mutum ɗaya yana ta girbar jama'a yana ta kashe su yana ta abin da ya ga dama Allah ba wai bai san abin da yake yi bane ba ko bai wai bai san nishi da kuka da radadin waɗanda suke jin radadin suke ji bane ba duk ya fi kowa sanin wannan amma dai kawai wani abu ne na istidraji da yake ma waɗansu don su shiga mummunan hali kuma wani abu ne da ke jarabtar su kuma ya ɗaukaka darajojinsu misali amma dai ya san komai to amma ma'iyya ma'arifa ta musamman ita wa sani nabi ma'rifatun khassa sani na musamman wa ya taqtadi mahabbatuhu li abdi to wannan kuma yana hukunta wato yana tabbatar da son Allah ga bawansa wato Allah subhanahu wata'ala ya nuna soyayyarsa ga bawansa wata qaribahu ilaihi da kusantarwarsa gare shi ya kusanto da bawan nasa zuwa gare shi wa ijabata du'a'i ya amsa masa roƙonsa wa in ja'ahu min ash-shada'idi kuma ya tserar da shi daga ababe masu tsanani da suka same shi ko za su same shi wa hiya al-musharu ilaiha bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama wato wannan sanin na musamman da Allah zai wa bawansa na kebewa na kebewa shine wanda aka yi ishara nuni zuwa gare shi da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki an rabbihi cikin abin da yake labartawa daga ubangiji sa wato hadisul qudusi hadisin imam al-bukhari wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawana ba zai gushe yana neman kusaci a wajena ba ta hanyar aikata nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi har sai ta kai shi ga in so shi bai za a hababtu to in na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi eh sai in zamanto jinsa da yake ji da shi wa basarahu allazi yubsiru bihi da ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabdishu biha da hannunsa da yake damƙa da shi wa rilahu allati yamshi biha da kafarsa da yake takawa da ita yana tafiya mana sai in sanya taimako na da tawfiki na da albarkata duka wa'annan wala in sa'alani in ya roƙe ni lauɗiyan nau lallai zan bashi wala in ista'azani lau izannahu kuma lallai idan wala idan ya nemi tsarewa ta lau izannahu to zan tsare shi ne wa fi riwayatin a wata riwaya yace wala in da ani la ujibannahu wala idan ya roƙe ni wato zan zan amsa masa bari mu karanta wannan jumlar sai mu tsaya ta ma wala ma harabal hasan min al hajjaj lokacin da hasan al basri ya guji hajjaj dan yusuf azzalimin nan da khala ila bait habibin habibin abi muhammad ya shiga gidan wani bawan Allah da ake kira habib abu muhammad salihi ne fa qala lahu habib wannan habib din shi ta shi ma tabi'i ne yace masa ya aba sa'id ya kai baban sa'id hasan al basri ne alaysa bainaka wa baina rabbika ma tad'u babu alaka ne tsakaninka da ubangijinka abinda zai sa in karo za ka roƙe shi fa yasturaka min ha'ula'i ya kare ka daga waɗannan azzaliman udkhulil ta shiga gida wa dakhala ya shiga ma'ana sai yayi addu'a wa dakhala shuradu ala asarihi sai dogarawa suka shiga a bayansa hajjaj mugun mutum ne ya kashe mutane da yawa daga cikin malamai da tabi'ai shimun ne rahimahullah a cikin littafin sharhin ashfa ya ce an ruwaito ya kashe mutane bisa zalunci mutum ya kai dubu ashirin mutum dubu ashirin dama annabi sallallahu alaihi ya faɗi labarinsa kamar da ya zo a sayi muslim wa mubir mai halakarwa ne wasu masu na faɗin adadin fiye da wannan Allah ne masani amma ya kashe mutane da yawa cikin tabi'ai kamar Sa'id ibn Jubair malam Imam Malik din nan ya shi ya kashe shi wanda shi ma din kuma Allah ya halakar da shi bayan sati biyu da kashe shi yace sai dogara suka shiga bayan sa falam yarahu basu ganshi ba fa zukira zalika lil hajjaj sai aka faɗa ma hajjaj wannan aka ce an shiga neman sa ba a gan shi ba faƙala sai ce bal kana fil bayt yace a yana cikin gidan illa anna la da masa ayunan falam yarau sai dai Allah ne ya shafe ganin su ba su gan shi ba ma'ana Allah ya kare shi ba su gan shi ba eh kama yanda suka yi wa Abu Muslim al-Khulani a Dimashqa aka jefa shi a wuta Allah ya kare shi bai kone ba to irin wannan abubuwan duka suna faruwa ga bayin Allah na gari waɗanda Allah ke karrama su da irin wannan abubuwa to irin wannan baiwa da karamci da Allah ke irin wannan bayin to shine ma'anar ma'iyya ta musamman ko ma'arifa ta musamman kamar dai ma'iyya ta musamman to haka ma'arifa ta musamman din ma eh to mutum shi zai fara yawa fazkuruni azkurkum yawa ka fara ambatan Allah ma ka bi shi to sai Allah kuma ya maka ainihin sakamako da abin da ka aikata Allah ka datar da mu bayanan suna da saura amma sai darussan gaban Allah ya so Allah ya mana abu Allah ya datar da mu. Don kana tunanin irin waɗannan abubuwan sai ka ga rayuwar ɗan adam a ce yaya sukurin shi bai da wani tunani kullum sai dai abin da za a ci a sha yawa ko sallah ya iya roƙonsa kenan yawa tub tub Allah ka ba mu ci da sha da sutura kenan a sha ba to gaskiya ne Allah ne mai bayarwa duka amma in roƙon ya takaita iya wannan to mutum ya yi wa kansa ƙwauro ba ɗan kaɗan ba a ce roƙon mutum kenan kullum ci da sha da sutura wannan Allah ne abin roƙo a komai amma mutum ya roƙi abin da ya fi waɗannan abubuwan muhimmanci shine samun addini istiqama ta addini Allah da ta da mu sai a yi kiran sallah Thank you.